الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha hudu ga watan juma'a akhira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma wato biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am ya baka me? na'am wani misali mutum ne ya baka babirkinsa ya aike ka domin biya masa wata bukata shi ta musamman shin daga can za ka iya wucewa kai ma abin da ya shafi bukatunka sharaɗi a nan ka tabbata cewa ba zai samu damuwa ba amma matukar ka tabbata cewa zai samu damuwa akan haka to bai halatta sai ka nemi izinin shi kuma abin da ya dace in har ka biya ka yi wasu bukatunka to idan ka zo ka tabbatar masa an gane ko tare da cewa abin da ya fi dacewa game da haka in har ka san da bukatar taka to tun kafin ka tafi sai ka faɗa masa cewa to daga can zan ɗan biya kaza domin ina da bukatar kaza shine ya fi dacewa amma in daga can ka wuce ba tare da izinin shi ba to idan ka zo sai ka faɗa masa kuma sharaɗi ka tabbatar da cewa ba zai samu damuwa ko da ka yi haka na'am saboda amfani da dukiyar wani dole sai da izinin shi na'am shiga gaban liman yana daga cikin abin da ke ɓata sallah matukar babu wani uzuri duk wanda ke akwai mahallin da zai tsaya a bayan liman idan ya shiga gaban liman ya yi sallah bai da sallah amma a duk lokacin da bayan limami babu inda jama'a za su tsaya to a lokacin nan yana halatta shiga gaban liman an gane ko dalili akan haka shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma sharadi ya zamanto kenan babu gunda mutum zai tsaya a bayan liman amma matukar akwai mahallin da mutum zai tsaya a bayan liman to baya halatta ya shiga gaban liman domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi wannan hadisi shine dalili wanda ke nuna haramcin shiga gaban liman wato ba tare da wani uzuri ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul hiba mun gama babi na mun tsaya karshen babi na bakwai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin karbar kyauta wanda bayani ya gabata karbar kyauta abu ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana ma'ana in an maka kyauta to ya dace ka karbi wannan kyauta kuma tare da cewa karɓar kyauta abu ne wanda yake mustahabi an so haka sai dai inda uzuri inda uzuri to ya kamata ka bayyana ma shi wanda ya maka kyautar uzurin da ya hana ka karɓi kyautarsa kamar yadda bayani ya gabata hadisai da dama wato malam ya zo da su a ƙarƙashin baban kusan hadisi shida wanda hadisi na ƙarshe shine hadisin ummu adiya Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga gun matarsa Aisha Allah ya ƙara mata yadda faqala manzon Allah ya ce da ita indakum shay shin akwai wani abu a gunku me yake nufi yana tambayar shin akwai wani abu na abinci a gunku qalat la aisha Allah ikara mata yadda ta ce a'a ba komai illa shay'un ba'athat bihi ummu adiyata min ash-shati allati ba'athta ilaiha min as-sadaqa tace sai dai wani abu wato na naman dabbar da ka aika ma ummu adiya daga cikin kenan dukiyoyi dukiya ta zakka sai dai naman wannan dabba ce kadai ke akwai a gunmu ita ummu adiya Allah ya kara mata yadda da ta yanka dabbar ta dau naman ta aiko ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu qad balagat mahillaha yace lalle ai ita waccan ita dabbar tuntuni ta isa wato mahallinta wanda ya dace da ita ma'ana ta isa gun yankanta kenan kenan ita ummu adiya an ba ta wannan dabba a matsayin sadaka amma naman da ta dauka ta aiko ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rikida ya koma matsayin kyauta ce tunda kyauta ce shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halitta masa cin kyauta iya abinda Allah ya haramta masa cin sadaka don haka ya ce innahu kad balagat mahillaha ya ce ai ita dabbar ta isa mayankarta kenan in aka ce abinda ake nihi da mahila a nan shine wato ai mazbahuha shine mayankanta kamar yadda can ya ce hatta ya bulugal hadiyu mahilla ko kuma can da ya ce thumma mahilluha ilal baitil atiq don haka a nan abinda muke so mu gane ba ainihin ita dabbar da aka ce na abin da aka ce sadaka shine Allah ya haramta ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam a a a matsayin wannan sifa ta sadaka to bai ya halatta shi ya ci saboda kasancewar akwai wani nau'i wanda yake na kaskanci shi ko matsayinsa matsayi ne wanda yake madaukaki matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce matsayin ya wuce karɓar sadaka cinta gane ko matsayinsa ya wuce cin sadaka da haka ubangiji ta'ala ya haramta masa cin sadaka da wato zuri'arsa kenan ƴaƴansa da jikokinsa ko kuma mu ce dangin shi su ne banu hashim kenan aliyu allah ikara masa yadda shi da ƴaƴansa da al'abbas ibn abdulmuttalib shi da zuri'arsa haka nan da jafar ibn abi talib da zuri'arsa waɗannan gaba ɗaya da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴansa ubangiji ta'ala ya haramta musu cin sadaka don haka kenan kyauta ita wannan abu ce wadda Allah ya halitta masa don haka malam ya zo da wannan hadisi domin tabbatar mana da halaccin karɓar kyauta in amma mutum kyauta wannan an so mutum ya karɓi wannan kyauta za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم عن هشام هو بن أروى عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتهرون بهداياهم يومي وقالت أم سلمة رضي الله عنها inna sawahibi ijtama'an fa zakarat lahu fa a'rada anha قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد عن سليمان هو ابن بلال عن هشام بن أروى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة رضي الله عن الجميع والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة رضي الله عنها بما قل فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها فكلميه قالت رضي الله عنها فكل فكلمته فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة رضي الله عنها فإن الوهي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك, ينشدنك العدل في, في إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب قالت رضي الله عنها بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقل ارجئي إليه فأبت أن ترجع فأرسلنا زينب بنت جهش رضي الله عنها فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك, ينشدنك الله العدل في, في بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة رضي الله عنها وهي قائدة فصبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة رضي الله عنها هل تكلم قال فتكلمت عائشة رضي الله عنها ترد على زينب حتى أسكتتها قالت رضي الله عنها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة, قصة فاطمة يذكر عن هشام بن أروة الرجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن وقال أبو مروان عن هشام عن أروة كان الناس يتهرون بهداياهم يوم عائشة وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة رضي الله عنها كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة رضي الله عنها malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da wato ya yi kyauta zuwa abokinsa wata harra ba da nisa'ihi duna ba kuma ya kirdadi kwanan wata daga cikin matan abokin nasa wato banda saura kamar misali abokinka ne yana da mace biyu ko uku ko hudu to da ka tashi masa kyauta sai ka kirdadi ranar kwanan ɗaya daga cikin matan nashi ka aika masa wannan kyauta ba tare da waɗancan ba to menene hukuncin haka shin ya dace ko bai dace ba shine anan malam yayi babi na musamman shine yace babu man ahada ila sahibihi baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wanda ya yi kyauta zuwa abokinsa da zai yi kyautar wata harra ya kirdadi ba da nisa'ihi kwanan wata daga cikin matan nasa duna ba banda sauran mata shine anan malam ya zo mana da wato hadisin urwa ibn zubair daga aisha Allah ki kara mata yadda tana fada tana cewa kanan nasu wato mazan jiya su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya taharrauna bi hadayahum yaumi wato sukan kirdadi wato kwanana game da kyautukan da suke nihin yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in za su masa kyauta sai su kirdadi wato ranar kwanan aisha Allah ya kara mata yadda lafazin ya taharraun an ciro shi ne daga attaharri idan aka ce attaharri shine alqasd ma'ana ka nufaci abu in ma ka ce kanan nasu ya taharrauna bi hadayahum yawmi wato mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan nufaci wato kwanana an gane ku ranar kwanana game da kyautukan da suke nihin ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sukan kirdadi kenan kwanan Aisha Allah ya kara mata yadda wa qalat ummu salama ummu salama Allah ya kara mata yadda sai take fada take cewa inna sawahibi wato lalle kawaye na ijita ma'ana wato sun tattaru sun haɗu sun kai kukansu sun ce maza in je in ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama magana cewa ya fito ya gaya ma jama'a su daina haka su daina wato bambanci kenan an gane ko kamar yadda zai zo a hadisi na gaba in za su yi kyauta su yi ta a ko'ina inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake shine ta ce inna sawahibi lafazin sawahib jam'i ne na sahiba ma'ana kawai wannan yana nuna matan jiya matan sahabbai ba sa kiran abokiyar zama da sunan kishiya iya abinda suke kiranta sahiba kawa kenan ko su ce jara ko su ce al'ukut al'uwa kenan shine ta ce suke an gane ko inna sawahibi lalle kawaye na ma'ana sauran mata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ijta ma'ana wato sun haɗu sun kai kukansu zuwa gare ni sun shugabantar da ni cewa in je in masa magana fa zakarat lahu ummu salama Allah ikara mata yadda ta je ta ambata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuka da matansa suka kawo fa a raba an ha manzon Allah ya kau da kai bai ce komai ba ya juya ya kyale shine a nan hadisi na gaba hadisi na biyu aisha Allah ya kara mata yadda ta ce anna nisa'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunna hizbai ne ta ce lalle matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun kasance bangare biyu ne an gane ko idan aka ce hizib wato shine kenan kamar yadda ake cewa gungu kenan wata jama'a ta daban wanda suke kamar misali shine ya ake cewa kula kamar misali bangare biyu fahizbun wato bangare na farko fihi aishatu wa hafsatu wa safiyatu wa sauda an gane ko aisha da hafsa da safiya bintu huyayi da sauda bintu zama kenan aisha bintu abubakar da hafsa bintu umar da safiya bintu huyai da sauda bintu zam'a waɗannan hudun kenan ɓangaren su guda sun fi gane ma juna sun yi fahimtar juna sun zamanto ƙawayen juna ne tsakaninsu wal hizbul akhar shi kuma gungun na daban ummu salama ita ce hindu bintu abi umayya wasa'iru nisa'ihi wato da sauran wato matansa sauran matansa kenan da ita farko dai akwai ummu salama kenan sannan da juwairiya bintul haris al-khuzaiya sannan da zainab bintu jahash sannan da ummu habiba sannan kuma da maimuna bintul haris kenan a cikin matan shi tara hudu sun haɗe kai biyar su ma sun haɗe kai to shine anan tace in wato take cewa anna nisa'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kunna hizbaini wato lalle matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance gungu biyu ne fa hizbun fihi aishatu wa hafsatu wa safiyatu wa sauda gungun na farko a cikinsa kenan aisha da hafsa da safiya da sauda wal hizbul akar gungun na daban kwa ummu salama wa sa'iru nisa'ihi da sauran matansa kenan ummu salama da zainab bintu jahash da ummu habiba da juwairiya sannan da maimuna ta ce wa kanal muslimuna قد alimu حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها su ko musulmi ma'ana sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun kasance sun yi sani game da irin san da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ma Aisha sun san a cikin matansa gaba ɗaya babu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake santa matukar so wato sama da Aisha فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها wato idan aka yi dace wata kyauta ta kasance a gun ɗayansu yuridu an yuhdiyaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana nihin yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kyauta akharha wato sai jinkirtar da wannan kyauta tunda mata tara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da su a wannan lokaci to kaga a kwana ɗaiɗaya ma wanda shine asalin rabon kwana kenan yini da dare sai inda son su da yarda su ake dadawa akan haka kenan akalla sai an yi kusan kwana takwas kenan a na tara sannan zai zagayo to duk wanda yake da kyauta ta musamman yana nihin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kyauta sai ya jinkirtar da ita hatta idza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi baiti Aisha har sai an kai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana gidan Aisha ba aka sahibul hadiyati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi baiti Aisha shi mai kyautar sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar nan gidan Aisha Allah ya kara mata yadda menene hikima game da jinkirtar da wannan kyauta da suke saboda su yi abin da za su faranta ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuciya domin su sami yardarsa domin samun yarda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam samun yarda ce ta ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko domin duk wanda ya nemi yarda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya nemi yarda ne ta ubangijin da ya aiko shi kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu in kanu mumini Allah da manzansa su ne suka fi cancanta muminai su nemi yarda su in kanu mumini na in har sun kasance muminai ne na gaskiya in dai mumini ne na gaskiya to a iya rayuwarsa famar da zai yi shine ya sami yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala da ta manzansa samun yarda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku shine bin tafarki wanda yake madaidaici sau da kafa tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala to dan haka suke dan suke jinkirtar da kyautar domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da su ya amince da su domin ya zamanto nurun ala nur kenan haske ne na musamman akan wani haske saboda shi mutum in yana cikin farin ciki da walwala in wani abu na farin ciki ya zo to abin ƙara da lunka yake don haka suke kebantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyauta wato a yinin a kwanan Aisha Allah ya kara mata yadda to shine anan Aisha sai take cewa fa kallama hizbu ummu salama fa kallama hiz fa kallama hizbu ummi salama wato gungun ita ummu salama Allah ya kara mata yadda wato sai suka makanta faƙunna laha suka ce da ita kenan ita ce kamar misali jagora wadda suka sa gaba kenan a cikin gungun nasu tare da cewa a gungun ita wadda take jagaba lalle ita ce zainab bintu jahash kamar yadda a wancan gungun na farko aisha ita ce jagaba to amma a nan wa suka wakilta sun wakilta ita ummu salama allah ikara mata yadda na cewa ita za ta je ta maganta ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan al'amari shi ne ce wato ta ce fakallama hizbu ummi salama fakunna laha wato gungun kenan ita ummu salama sai suka maganta suka ce da ita kallimi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yukallimun nas jeki ki faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma mutane magana fa ya ƙulu ya ce da su man arada an yi hudiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadiya daga yau duk wanda yake nihin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kyauta falyuhdiha haisu kana min buyuti nisa'i ya masa kyautar duk inda ya kasance a ɗakin koma wata mata ce daga cikin matansa kar a bambanta za a yi fakallamatu ummu salama bi maqul wato ummu salama Allah ya kara mata yadda ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zagayo ɗakin ta kenan ranar kwananta sai ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ta faɗa masa abinda wato waɗannan mata na gungunta iya abinda suka faɗa mata ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa ya fito ya faɗa ma jama'a daga yau duk wanda yake nihin kyauta a duk ɗaki a koma ina yake to yi masa kyautar shi amma kar a bari cewa sai ranar aisha falam ya kulla hashiya a lokacin da ita ummu salama ta maganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuka manzon Allah bai ce da ita komai ba hausawa suka ce shiru ma magana ne kenan a nan manzan Allah bai tanka mata bai ja bakin sai kyale fasa'alnaha da ya yi gaba suka zo suka tambaye ta suka ce mi ya baki na amsa da kika faɗa masa mi ya ce da ke faƙalar sai ta ce musu ma ƙala li shai'a da na maganta masa bai ce da ni komai ba faƙulna laha sai suka ce da ita fakallimihi ko mafaɗa masa in ya zagayo ko mafaɗa masa qalat aisha ta ce fa kallamathu hina dara ilaiha aiba a ranar da ya zagayo gidan ummu salama Allah ya kara mata yadda ranar kwanan da hallo sai ta koma faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa masa cewa matansa fa sun kawo kukan cewa ya faɗa ma jama'a duk wanda yake nihin kyauta ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta a duk inda ya kasance kar a keɓance gidan wannan kwanan Aisha falam ya kulla hashi'a da ta koma faɗa masa karo na biyu falam ya kulla hashi'a manzon Allah bai ce mata komai ba ya ja bakin sa ya kyale fasa'alnaha bayan ya yi gaba hannu suka zo suka tambaye ta ita ummu salama me ya baki na amsa faƙalar ta ce ma ƙala li shay'a ta ce bai ce mun komai ba faƙulna laha sai suka ce mata kallimihi hatta yukallimaki ci gaba da ambata masa wannan al'amari hatta yi kallimaki kenan ila an yi kallimaki har a kai lokacin da zai baki amsa karki kosa ci gaba da faɗa masa fadara ilaiha halu aka yi dace ya sake zagayowa ɗakinta kenan ranar kwananta fa kallamatu ta sake ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amari a nan me za mu iya fa'idanta naci na matan jiya yadda suka naci akan wannan al'amari kaga an yi so ɗaya an yi so biyu bai ba da amsa ba suka ce kawai ta ci gaba da wannan kinshi lalle kasancewar ya kamata ya zamanto mutum yana da naci akan bukata in ka sa bukata gaba to karka yi sako-sako a kanta in wani ne ya yi so ɗaya ya so biyu sai ya watsar amma sai suka nace akan haka suka ce ci gaba da faɗa masa hallo da ya zagayo a rana ta uku wannan wato karo na uku hallo ta faɗa masa faƙala laha manzo Allah sai ya ce da ita la tu'zini fi Aisha yace yake ummu salama karki cutar da ni wato game da Aisha karki cutar da ni a sababin Aisha fa innal wahya manzo Allah yace lalle sako na ubangiji na lam ya atini da ɗai bai taɓa zo mun ba wa ana fi saubi mura'atin halin ina cikin mayafin wata mata daga cikin mata na illa aisha face aisha kawai babu wata mata daga cikin mata na wanda wahayi ya taɓa sauka gare ni ina cikin mayafinta a lullube ya ce face aisha in banda aisha kenan a nan mai wazan allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana wato wani matsayi wanda Allah yake banci Aisha Allah ya kara mata yadda daga cikin matansa an gane ko daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi ne wanda Allah yake banci Aisha da shi wanda babu wata mata wanda wahayi ya taba sauka halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mayafinta face Aisha Allah ya kara mata yadda kuma wannan yana nuna mana lalle kana iya ba mutum uzuri in yayi na farko yayi na biyu a karo na uku kenan sai ka iya fitowa ka fada masa hakikanin gaskiya kaga anan farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kyale uzuri ne yake ba karo na biyu haka a na uku manzon Allah sai ya ce mata la tuzini kar ki cutar da ni fi Aisha game da Aisha sai ce fa innal wahaya domin sako na ubangiji na lam ya atini bai taba zo min da dai wa ana fi sauri mara'atin halin ina cikin mayafin wata mata daga cikin matana illa aisha ya ce in banda aisha take yanke qalat aisha take faɗa ummu salama sai ta ce a tubu ilallahi min azaka ya rasulallah ta ce ina tuba zuwa ga ubangiji na game da cutar da kai ya manzan Allah in ma na yi abin da na cutar da kai to ina tuba zuwa ga ubangiji na daga yawa an kare ta koma zuwa ga ubangijinta domin ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake karban tuban bawa kamar yadda yace wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an kathir kamar yadda cin yace alam wannan alam kamar yadda yake cewa a can alam ya alamu anna Allah huwa ya qabalu taubata an ibadihi wa ya akuzu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim da haka tace atubu ila Allah domin tuba ibada ne ibada kwa dole ce a yi ta saboda ubangiji subhanahu wata'ala a tsarkake ta shine anan ta ce a tubu ilallahi ina tuba zuwa ga ubangiji na min azaka game da cutar da kai ya rasulallahi ya manzan Allah in ma na cutar da kai to ina tuba zuwa ga ubangiji na gaba ba zan koma sakewa ba thumma inna kunna kenan ita ummu salama an kai karshe thumma inna kunna da auna fatimata binta rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan su waɗannan mata na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sai suka kirayi fadima diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda kwa ta jibinci kiran fadima ta faɗa masa ta faɗa mata cewa ta je ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce Zainab bintu Jahash ita ta gayyace ta kirayi fadima ta faɗa masa ta ce ta ce mata ta je ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ta maganta masa kuma wannan yana nuna mana lalle idan kana da wata bukata wanda kai ba za ka iya tinkarar bukatar a karan kanka to sai ka nemi wanda yake da alhurma wanda kake ganin ta hanyar shi bukatar ta biya don haka a farko kenan suka tura ummu salama da ummu salama ta kasa a nan sai suka ga wane ne ya fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wanda zai iya zame musu tsani akan biyan wannan bukata tasu shine sai suka kirayi diyarsa Fadima Allah ya kara mata yadda suka kai kukansu zuwa gare ta cewa ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma ta jibinci haka ta bigi gaba akan haka ita ce Zainab bintu Jahash shine anan Aisha ta ce thumma innahunna wato sannan su waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da auna Fadima ta binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kirayi Fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ursilat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka aika ta takanas zuwa mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kulu domin ta faɗa masa cewa inna nisa'aka ta ce masa lalle matanka yanshud naka la'adla fi binti abi bakar wato suna maka magiya suna haɗa ka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya cewa ka daidaita su kai musu adalci game da aisha me suke nihi da adalci a nan ma'ana hatta da su wato manzan Allah ya daidaita su da aisha shi kuma wannan abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba domin so da ke abu ne wanda ke hannun Allah babu wanda ya isa ya mallaka ma zuciyar shi so da ke sai abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya so don haka shi yake hada tsakanin zukatan bayansa in kaga ka so wani to Allah ne ya sa ka so shi duk wanda kake kuma Allah ne ya so kake shi illa kasancewar akwai waɗanda Allah ya shar'anta mana son su akwai wanda Allah kuma ya shar'anta mana kin su duk wanda Allah ya haramta son shi to bai ya halatta kai ka so shi duk wanda Allah ya haramta kin shi bai ya halatta kai ka ki shi dole ne mu yi kiyayya da gaba da waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma manzansa dole ne mu so mu kaunaci duk wanda yake son Allah yake son manzan shi ɗan uwanmu kenan musulmi dole ne mu kaunace su don haka shi so abu ne wanda ke hannun Allah ba ka iya daidaita yadda kake son wane ya zamanto haka kake son wane ba ma matanka ba kaddara a cikin 'ya'yanka ba a cikin 'ya'yanka yanda kake son wani ba daidai ne ke yanda yanda kake son wani kamar yanda kai uban ba ka iya daidaita so tsakanin 'ya'yanka haka ita ma uwar ba yanda ake ta daidaita so tsakanin 'ya'yanta dole sai ta fi son wani akan wani to haka su abinda suke nema wai na adalci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai musu game da Aisha ma'ana yanda yake son Aisha to ya zamanto su ma haka ne ya daidaita su shine kenan suka ce inna nisa'aka suka ce ta ce masa inna nisa'aka wato lalle matanka yanshudu na kala adila fi binti abubakar wato suna maka magiya na kai musu adalci ka daidaita su wato game da aisha ma'ana san da kake ma aisha ya zaman ka daidaita su su ma haka kake san su fa kallamatu a lokacin nan fadima Allah ya kara mata yadda ta tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi dace ku a ran nan yana gidan Aisha kuma yana cikin mayafi ɗaya da Aisha Allah ya kara mata yadda fadima ta nemi izinin shiga ta shiga sai ta faɗa masa ta ce matanka sun aiko ni sun ce suna maka magiya da ubangijin da ya aiko ka cewa ka daidaita su game da aisha kai musu adalci yadda kake son aisha kenan su ma ka so su haka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da fadima ala tuhibbina ma uhibbu ya ce ya ke diyata ya ce yanzu ba za ki kaunaci abin da ni nake so nake kauna yanzu ba za ki so abin da ni nake so nake kauna a lokacin nan fadima allah ya kara mata yadda sai take cewa bala ta ce kwarai ta ce ya baba ina son iya abin da kake so abin da kake so kake kauna ta ce nima ina son shi ina kaunar shi a lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya manzan Allah sai ce mata fa ahibbi hazihi to ki so wannan ki kaunace ta manzan Allah ya nuna ma diyar shi Fadima Aisha yace ki so wannan ki kaunace ta a lokacin nan faraja'at ilaihinna Fadima ta koma zuwa gare su fa akhbarathunna ta ba su labari game da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mata faƙunna sai suka ce mata irji'i ilaihi kuma dai sake faɗa masa fa'abat an tarje fadima ta ki ta koma ta ce har abada ai ba zan koma maganta masa wannan zance an ƙare kaga ita ma da ta faɗa musu cewa ga abin da ya ce ta suka yi sake komawa ta ce ba zan koma ba ni za a yi a lokacin nan fa arsalna zainaba binta jahash a lokacin nan sai suka aika kenan matarsa zainab wanda ita ce daman shugaba a cikin wannan bangaren na biyu fa'atatu a lokacin nan sai ta je gunsa me yasa saboda ita ita zainab bintu jahash wato diyar amma ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita diyar umaima ce diyar abdul muttalib mahaifiyar zainab yar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kenan tana kusa da shi kenan matsayin kamar mi za a ce mata kenan matsayin kuzin kin shi ce kenan ɗan namiji me ake cewa kenan dan mace da dan namiji suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a lokacin nan kenan sai suka aika Zainab suka ce ke zaki je ki fada masa da kanki fa atatuhu a lokacin nan ita Zainab ta je masa kuma aka yi dace yana gidan Aisha da ta je fa aglavat wato sai ta kausasa halshi ta kausasa halshi wa qalat ta ce inna nisa'aka yanshud yanshudnaka Allah al'adila fi binti ibn abi quhafa wato lalle matanka kaga ko sunan nata ma kin kama ta yi sha ta yi masa lalle matanka yanshudnaka Allah wato suna maka magiya da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya suna maka magiya cewa ka daidaita su game da diyar dan abu quhafa ita ce aisha domin abu kuhafa shine mahaifin abubakar allah ya kara masa yadda farafa'at sautaha ta ɗaukaka muryarta wannan dukkan nau'i ne wanda yake na kausasa halshe da ta yi hatta ta nawala ta aisha wahiya ƙa'ida fasabbata har sai da ta abuka game da mutuncin aisha allah ya kara mata yadda aisha tana zaune ta ringa zagin aisha حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة حتى تكلم har aka kai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kallon Aisha shin ta maganta ko ba za ta maganta ba ita Aisha su ja bakinta ta kame bata ce komai ba tana faɗa mata baƙaƙen maganganu tana zaginta qala wato urwa yake cewa fa takallamat aisha taruddu ala har aka kai kenan lokacin da ita aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda yake cikin wata riwaya take cewa na daga kai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga cewa kamar yana bani izinin cewa in mai da martani in shafansa saboda ita tana dakon shi ta ji manzon Allah ya ba ta izinin mai da martani ko ba zai ba ta ba kaga mace mai hankali kenan wanda ba ta duk abin da za a faɗa kenan ba za ta daga baki akan irin wannan abu amma galibi sai ka ji kai kana faɗa ita tana faɗa to amma a nan fa ka ga cewa wai ba da shi bane ba ma ba amma a nan sai ta yi shiru ta ji cin tana dakonsa tana ganin cewa shin ya ba ta izinin ta yi magana ko kuma ba zai ba ta izini ba to har aka kai lokacin da ta fahimci cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba ta izinin cewa ta mai da martani akan bakaken maganganu da zagin da aka mata a lokacin nan Aisha shine urwa yake cewa fatakallama Aisha sai ta dau ta maganta fatakallamat Aisha Aisha ta ringa mai da martani shine yace ta ruddu ala Zainab wato ta ringa mai da martani ga zainab hatta askatata wato sai da ta kai ta kawaitar da ita kenan zainab hatta ja bakinta ta kyare ta rasa abin da za ta faɗa sai da ta kafar mata da miyan bakinta me yasa saboda kasancewar ita aisha allah ya kara mata yadda tana sanada game da abin da ya shafi ita zainab kin da sauransu kamar misali kabila ta ta san duka abubuwa da suke da shi na daraja da wasu abubuwa waɗanda suke kamar yadda abubakar yana da sani game da haka kenan ba mamaki tana da wannan masaniya daga mahaifinta saboda in za ka gaya ma mutum magana ai sai kana da masaniya game da shi ba wani abun da bayye da shi za ka kaga ka faɗa masa ba ya zamanto abin da za ka faɗa masa wanda za ka maida masa na martani ya ji ciwo ya zamanto abu ne wanda yake tabbas an gane ko ba maganar da ba ita ba za ka kaga ka liƙa ma mutum to shi ne anan aisha da ta fara mai da martani ga ita zainab sai da ya kai ta kawaitar da zainab zainab ta ja bakinta ta kyale ta rasa abin da za ta faɗa qalat aisha take cewa a lokacin nan fa nazara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila aisha manzon Allah yayi wayo ya kalle ni wa qala sai yake fada ga Zainab yace inna ha bintu Abi Bakar yace lalle wannan fadiyar Abu Bakar ce ma'ana mace ce ce mai daraja mai hankali wadda take da sani da fahimta irin na mahaifinta a wata riwaya Aisha take cewa sai naga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato tana kyalli wato a sababin wannan martani da na maida a takaice a nan abinda muke so mu gane da malam ya zo da wannan hadisi ya nuna mana cewa wannan kyauta da sahabbai suke keɓantar shi da ita a ranar kwanar aisha ba laifi ba ne inda laifi ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya hana ya hane su game da haka ya ce duk wanda yake nihin kyauta kawai ya koma ina nake kaga wannan kenan yana nuna mana halaccin wanda zai ma abokinsa kyauta to ba laifi bane bai keɓanci ranar kwanar wata mata daga cikin matan abokin nashi kamar yadda su sahabbai wato suke keɓance ranar kwanan aisha game da kyautar da suke nihin yi ma wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato halaccin kenan mutum in an masa abin da yake ganin cewa ba a masa daidai ba kenan ba laifi ba ne mutum ya kai kukan shi kamar yadda a nan kenan suka haɗu suka kai kukansu wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya fito ya faɗa ma jama'a cewa abin nan da suke kenan su daina kuma wannan yana nuna mana cewa wato ya kamata muminai ya zamanto suna daga cikin wato su zamanto masu faranta ma junan su rai kenan in dan uwanka yana cikin farin ciki da murna to abinda ake bukata yi kokari ka kara masa wannan farin ciki da murna kuma balantana lokacin da yake cikin damuwa yi kokari ka yi abinda zaka faranta masa zuciya kamar yadda anan sahabbai suke kwamar yaya za a yi su faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato zuciyarsa kuma shi dai abinda muke so mu gane adalci wanda ya zama wajibi akan duk mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu wato shine game da abin da ya shafi annafaka ciyarwa da kuma abin da ya shafi shine rabon kwana amma shi wannan so abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala ba yanda za a yi mutum ya daidaita tsakanin matan shi a wajen so da kauna kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ubangiji ta'ala yace ba yanda za a yi ku iya daidaita tsakankanin matan ku a wajen so kenan fil mahabba ubangiji ta'ala yace fala tamilu kullal mayli kada ku karkata matukar karkata kenan ku karkata zuwa bangare daya fata da ruha kal mu'allaka waccan ku bar ta tamkar wato sarka wadda take abin ratayewa wadda an daina amfani da ita karkata ta gaba daya ita ce ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta amma daidaita wannan babu wani bawa wanda yake da mallakar shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani wanda yake adali a ban kasa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su kansu matan sun san da haka su kansu sun san da haka to amma da yake abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala bayan da za a yi daidaita don haka ubangiji ta'ala ya kimsa masa san Aisha sama da yanda yake son duk wata mata daga cikin matan shi wadda ma take ja in ja da Aisha take takara da ita daga cikin matan gaba ɗaya ita ce Zainab ke kamar yadda ita Aisha take faɗa ta ce duk a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wadda take gasa da ni take ja in ja da ni take kusa da ni a san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma wata mata daga cikin matansa tace sai Zainab tace kawai illa ta daya mace ce ce tana da fushi da kaushin hali ma'ana tana da kausasawa saukin fusata gare ta shine kawai illa ta dan haka ai ita da ta zo kausasa magana ta yi kausasa harshe ta yi ta daga murya lokacin da za ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuka nasu babu ma la yuraddu min al-hadiyya qala haddathana abu ma'mar qala haddathana abdul waris qala haddathana azrat ibn sabit ila ansari annahu qala haddathani sumamah ibn abdullah annahu qala دخلت عليه فناولني طيبا قال قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الديب قال وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الديب wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ba a mayar da kyauta in dai aka ma kyauta to bai ya dacewa ka mayar da wannan kyauta sai da wani uzuri kamar yadda sumama ibnu abdullah yake cewa wato azra ibnu sabit al-ansari yake cewa sumama ibnu abdullah ke faɗa cewa na da kaltu alaihi bana wala ni ɗiba azra yake cewa na shiga gunsa yake cewa bana wala ni ɗiba wato sai ya bani turare qala sai ya ce mun kana anas radiyallahu anhu su mama ya ce masa anas Allah ya kara masa yadda khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yaruddu diba in aka masa kyautar turare wato baya mayar da shi qala sai ya ce wa za'ama anas anas Allah ya kara masa yadda ya faɗa domin sukan amfani da lafazin za'am akan alkaul kenan wa za'ama ai wa qala anas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana la yaruddu diba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mayar da kyauta ta turare in dai aka masa kyauta ta turare to manzon Allah baya mayar da wannan kyauta to dan haka wannan shine malam ya zo da shi domin ya nuna mana in an maka kyauta to bai ya dacewa mutum ya mayar da wannan kyauta sai da uzuri kamar yadda hadisi na cikin sunan tirmidhi hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa salatu la turaddu abubuwa uku ba a dawo da kyautar su ma'ana ba a mayar da kyautar su in dai aka maka kyautar su to ba a mayarwa farko sai ya ce alwasa'id shine wato matashin kai idan aka baka matashin kai aka ce ka jingini to kar ka maida lafazin wasa'id kenan jam'i ne na wisada matashin kai kamar aka zo zama sai aka baka matashin kai aka ce ka dan da kai to kar ka maida abu na biyu addu'a wato shine mai me ake nihi da mai shine turare in aka baka turare ce shi ma ba a mayar da shi na uku shine allaban wato madara kenan in aka maka kyautan madara ita ma ba a mayar da ita to da haka shine a nan kenan malam shi sai baban cewa ma la yuraddu min alhadiyya kenan abinda ba a mayar da shi daga cikin kyauta anan sai ya zo da turaren domin shine abin da ya inganta daga gunsa kenan amma akwai matashin kai sannan akwai madara kenan in ka hada da turare waɗannan abubuwa uku kenan ba a mayar da kyautarsu daga cikin dukkan wasu kyautuka don haka asali ga ita kyauta in dai aka maka kyauta na abin da ya halatta mutum ya karba to bai ya dacewa ka mayar da kyautar sai da uzuri in ba za ka karbi wannan kyauta sai ka gaya ma mutum iya uzurin da ya hana ka karbi wannan kyauta kamar yana maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ashabi ibn jassama allaisi ya masa kyautar jakin jeji da ya horauto ta kanas saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mayar masa da wannan kyauta yace abin da ya hana mu karbu kyautar ka yace domin muna dauke da hadari to shine anan wasu malamai suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya mayar da kyauta ta turare suka ce sababi domin yana lazuntar ganawa da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala don haka bugo da ƙari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya cin tafarnuwa ko albasa da abin da ya kama da haka duk wani abu ne saboda mala'ikun Allah sukan cutu a sababin abin da ƴaƴan adam sukan cutu da shi to tare da cewa akwai dalilin da ya nuna cewa lalle abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya mayar da kyauta ta turare idan an masa shine yake cewa fa innahu khafiful hamli wato ɗayyibin ra'iha ya ce domin shi turare ba shi da nauyi sannan kuma ga daɗin ƙarshi ba shi da nauyi yanzu kwalbar turare in ta kai dari mutum yana iya ɗauka duka nawa ne kwalbar turare kana iya ɗaukanta ba ta da wani nauyi sannan kuma ga daɗin ƙarshi to shi ne a nan kenan sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya mayar da kyauta ta turare saboda ba shi da nauyin dauka kuma gaya abu ne mai dadin barshi babu marra alhibata laghaibata ja'iza قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثني أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال ذكر أروى أن المسور بن أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نؤتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس ɗayyibna laka ya rasulallah ɗayyibna lak wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na hukuncin wato wanda yake ganin cewa kyauta wadda take fakakka ta halatta ma'ana abu wanda yake baya hannunka ka yi kyauta da shi shi na halatta haka shine kenan anan malam ya yi wannan babi na musamman misali abu ne wanda yake ba a hannunka ba yake to yana halatta wanda abun kasan kana da haƙƙi a cikin naka ne to kana iya yin kyautar shi kafin abin ya iso hannunka kamar misali wani ya aiko maka wani abu ko kuma wani abun ka za a kawo da shi sai ka ce ba wani na baka abu kaza in ya zo na baka shi shine a nan kenan malam yayi babi menene matsayin irin wannan kyauta shine a nan wato malam ya zo da hadisin almiswar ibn makrama shi da marwan allah ya kara musu yadda suke ba urwa ibn zubair labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu waqdu hawazi lokacin da wato tawaga ta kabilar hawazi suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ne suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabila ta hawazi qama fi nas a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin jama'a fa asna ala Allah bima huwa ahlu yayi yabo ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da abin da ya dace da shi ne yabo domin su kabila ta hawazin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saurara musu lokaci mai tsawo na su zo su ba da kai su yi musulunta suka ki maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai musu ɗauki aka mamaye dukiyarsu wato da matansu da yaransu gaba ɗaya aka mamaye su suka zamanto ganima ta yaƙi to kafin a raba wannan ganima ta yaƙi sai suka zaɓi wasu manya daga cikinsu suka turo su goma za Allah sallallahu alaihi wasallama suna neman alfarma na cewa a dawo musu da duk abin da aka ribace daga gunsu na dukiyarsu da matansu da 'ya'yansu suka turo wato jakadu na musamman to waɗannan jakadu da suka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tattauna da su suka gabatar da bukatarsu manzan Allah ya ce to ba zan iya cewa komai sai na sanar da jama'a a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin sahabbansa ya yi godiya ga ubangijinsa subhanahu wata'ala ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi sun maƙala sannan manzan Allah sai ya ce amma ba'ad ya ce bayan abin da ya gabata na godiya ga ubangiji na da kyautata masa yabo fa inna ikhwanakum lalle yan uwanku kenan banu hawazin ja'u ta'ibina sun zo mun halin suna masu tuba suna masu komawa zuwa ga ubangijinsu sun zo sun me kauya wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahu maza Allah ya ce ni ina ganin abin da ya dace in mayar musu da duk abin da muka riba ce an gane ko a lokacin nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su zaɓi kamar yadda hadisin ya gabata manzon Allah ya ce sai dai su zaɓi ɗaya daga ciki in ma dukiyarsu ko kuma kenan matansu da 'ya'yansu suka ce a'a su matansu da 'ya'yansu suke so a mayar musu da shi to shine a nan manzon Allah ya ce ni ina ganin cewa abin da ya dace wato in mayar musu kenan da ribatattun bayan su kenan matansu da 'ya'yansu fa man ahabba minkum an yudayyiba zalika falyaf'al manzon Allah ya ce duk wanda yake ganin zai iya yafewa daga cikin ku manzon Allah ya ce to ya yafe wa man ahabba an yakuna ala hadhihi duk wanda yake so kuma zai tabbata akan rabansa ma'ana wanda ba zai yafe ba manzon Allah ya ce hatta nu diyahu iyahu min awwali ma yafi'u Allahu alaina to ya tabbata akan rabansa cewa bai yafe ba har akai lokacin da Allah zai dawo mana da wata dukiya ta ganima mu biya shi a cikin wannan dukiya ta nan gaba duk wanda yake ganin bai yafe ba to ya fito ya faɗa kenan mu sanna cewa da wani da wani da wani kenan su ba su yafe ba suna kan rabon su kenan nan gaba in Allah ya ba mu wata ganima kenan a can zamu biya shi hakki shi fa qala an-nasu tayyibuna lak jama'a gabanin suka ce ya rasulullahi min yafe min yafe manzo Allah ya ce a haka ba za mu iya gane wane ne ya yafe wane ne bai yafe ba da haka manzo Allah ya ce daga cikin ku kowanne su je su tattauna da jama'a shi an gane ko kowanne a cikin jama'ar shi kenan a samu shugaba ya tattauna da mutane shi musan suwa suka yafe suwa ne ne ba su yafe ba wakilan su kenan gaba daya kuma suka zo su ne suka isa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa sai ya zo ya faɗa ma manzon Allah ya ce to ni jama'a ta na tattauna da su gaba ɗayan su sun yafe sun ce a mayar musu kenan da ibatattun bayan su matansu da wani to a nan a takaice kaga ganima ce ta yaƙi kafin a raba kafin ka san mine ne ka san ka a nan amma a nan sai suka ce sun yafi kenan sun yi kyauta da kasansu kenan wannan yana nuna halaccin yin kyauta wadda take fakakka abu kafin ya zo hannunka ba laifi bane kana iya yin kyauta da shi kamar yadda a nan ita wannan ganima kafin a raba kowa ya san ka san shi ya zo hannun shi suka ce sun yafe sun yi kyauta da wannan kenan ga 'yan uwansu su waɗanda aka riba to shi ne a takaice malam ya zo da wannan hadisi na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك